بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu insha Allah muna gode ma Allah da za mu cigaba da karatu mana hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi hadisi na 35 bismillahir rahmanir rahim al hadith al khamis wa thalathun an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه تقولنا حديث يوند أكسام دقاء أبي هريرة رضي الله عنه وندكما الحمد لله مما قنا أكا أبو هريرة قال أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أيكي سيرا دا أمن شاء الله استبت أقريش ياتي la ta hasadu kar ku yi majuna hassada kar ku yi majuna hassada mana kar shashenku ya yi ma shashe hassada saboda ita hassada haramun ce kuma tana daga cikin manyan zunubai abinda yake ma kuma hassada shine tamanni zawali ni'matul ghairi shine gurin gushewan ni'iman wani kaga mutum yana tare da wata ni'ima sai kai fatan dama ya rabu da ita kyawu ilimi iya dukiya wani arziki duk da wani abu dai wanda ke na ni'ima mutum ya yi fatan ta gushe daga wajen wani to wannan ita ce hasada annabi ya yi hani ya ce kar mu yi majunan hasada saboda sharrin hasada ka gani har Allah da kanshi ya kawo neman tsari gami da ita kamar da aka nemi tsarin shena ka gani aktabu min sharri hasidin idha hasad kuma hassada ita ce abubuwan da iblis ma ya yi game da annabi adam kuma gashi Allah ya la'ance shi ya ɗaukaka annabi adam ke na haka a yi hankali ita hassada mai yin ta har abada bayya shugabanta an ce alhasudu la ya sudu mai hassada bayya zama shugaba har abada kuma wani malami yana faɗi cikin wani waƙe yana ce ala kulli man bata li hasidan atadri ala man asa'atul adaba أسأت على الله في فعله كأنك لم ترد لي ما قد وهب yace ala na'am kulli man bata li hasidan ka gaya ma wanda ya kwana yana yin yana mai hasada gare ni ka ce mishi a tadri alaman asa'ata al'adab wai shin ka sani akan wane ne ka muna na ladabi asa'ata ala Allah fi fi'li ka muna na ladabi ne ho akan Allah cikin aikin shi da yayi ka annaka lam tardali ma qad wahab kaman dai kai baka yarda bane da abin da ya bani eh kenan in kaga wani abu a tare da mutum sai kake fatan ya gushe bakka so to kamar Allah ne ka ce me yasa ya bashi wal iyad billah to annabi ya ce la tahasadu kar ku yi ma junan ku eh hasada sannan kuma eh annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa iyyakum al hasad fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an-nar al hadd na kiyashe ku da yin hasada saboda hasada tana cinye kyawawan abubuwa kamar yadda wuta take cinyewan icce da haka yan uwa hasadan nan mu kiyaye ta Allah kiyaye mu sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tanajashu kuma kar ku yi majunanku najashu shi kuma najashun nan shine a dinga waƙar da abin saidawa da niyan a ruɗi mai saya misali a dinga ƙara kuɗi a kan shi sai ya gama baki misali da wani ya ga wani wanda yake son shi sai wani ya wa ne ka sai mana kasan nan mana kaza shi kuma da yake faɗi ba da niyyar saya bane dan ya rudi wancan mai son sayan ne kenan tun daga nan ya kara mashi kuɗi kenan shi wancan sai daga nan daga nan zai iya karawa ko na abin da ya kama da haka dai wanda dai za a gama baki da wani ko kuma a dinga dai ziga abin wannan abin sayan dan a rudi wannan mai sai misali a gama baki da wani tun ka wannan kan naka kai su ne wanda ka kawo daga Dubai kenan ko kai wannan ai kaza ya dinga hana wasu kuɗi wanda kawai da ne yaudara ne dan a yaudar shi wancan mai sai to wannan shine najisu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yace wala tanajashu eh shine misali shi mai sharhi yace abinda ake nufi la yazid ba'dukum fi samani shay'in kar shashin ku ya ƙara cikin kuɗin wani abu ma'rudun lil bai'i wanda aka bijira da shi dan saidawa li yaghra ghayrahu dan ya rudar da wani shi kawai wa yasir raghabatahu li mushtarahu kuma dan yayi tasirin kwaɗayin shi ga mai sayan shi to wannan haramun ne wala tanajashu kenan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tabaghadu kar ku ki juna ana la yabghudu ba'dukum ba'dan kar shashin ku yaki juna ko kuma kar ku yi wani abin da zai kawo muku kiyayye irin su zagi da su bugu da wasu abubuwa na haka kar ku juna musamman akan dan kanka an maka wani abu ko kuma wani abu na duniya ba wai ki na dan Allah ba in ki dan Allah ne an ga mutum yana mummunan wani abu wannan abin so ne a cikin addini ka ki mutum dan yana bai san lamarin Allah to wannan lada ma zaka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'wa lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-imana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya so dan Allah kuma ya ƙi dan Allah kuma ya bada dan Allah kuma ya hana dan Allah to wannan haƙiƙa ya cika imani yawwa da haka wannan in a ƙi mutum ne dan ya ƙi Allah ya ƙi addinin Allah wannan abin so ne ma amma haka kawai ki iya ta wasu abu ta wannan bai halitta ba wala ta ba zato kar ku ƙi juna sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh sai ci gaba da cewa wala ta dabaru wannan ma'aji hankalin hadisi ne wanda ya kumshi nasihohi da yawa wallahi wanda kowace kalma da za a dauke da to bayani ne karatu ne da yawa amma irin jami'ul kalmi da Allah ya ba annabi cikin hikima annabi sai ka su duka gaba ɗaya cikin hadisi guda to Allah amfana da mu manzo Allah sun yace wala ta dabaru kar ku ba junanku baya eh wala ta dabaru kar ku ba junanku baya to ma'ana kar shashin ku ya ba junan ya ba shashin baya ya tahi ya bar shi kuma da jama'a da an yi maganganu da yawa akan abin da ake nufi ku ba junan ku baya to kuma galibi an ba da shi ne kamar wajen dai a ƙaurace ma juna ko a yi gaba da juna to wannan kar mu ba junan mu baya manzo Allah sosai yana fadi yana cewa la yahillu li rajulin an yahjura akahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha eh to nan shi dai ka hadisin bakin nan yasa amma wani ana iya tafsira wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam manzo Allah sosai yace bai halitta ba ga wani namiji ya kaurace ma dan uwan shi ko kuma ga mutum ya kaurace ma dan uwan shi fauka salati layalin sama da dararuwa uku yaltaqiyani su ga musu biyu fa yuridu hadha sai wannan ya kauce ya bijire wa yuridu hadha shi ma wannan ya kauce ya bijire ma'ana kenan gaba to wannan annabi ce bai halitta ba mutum ya kaurace ma dan uwan shi har sama da dararuwa uku wanda suka gama wannan ya kauce wannan ya kauce to karshen hadisin wani wuri annabi kita wa khairuhuma amma fiyayyansu a wurin Allah alladhi yabda'u bis salam shine wanda zai fara da sallama na haka ba juna baya da yin gaba to wannan abu ne wanda yake mummuna mummuna Allah baya son gaba baya son gaba baya son gaba dan a wurare da yawa zaka gani wuraren da Allah yake gafara ga jama'a da yawa sai kaga an hudda mai gaba wal iyad billahi kamar yadda aka ce har yanzu shi ma hadisi tuqradu al-a'mal ana bijirar da ayyuka fi kulli sunayn wa khamis cikin kowace ranar litinin da ranar alhamis fa yaghfiru Allah azza wa jalla sai Allah wanda yake ya buwa ya girma sai ya gafara fi dalika al-yawm a cikin wannan ranar li kulli mri'in ga dukkan mutumin da la yushriku billahi shay'an bai gama bauta Allah da komi illa mar'an sai dai mutumin da kanat bainahu wa bain akhihi shahna'u ay adawa subhanallah sai dai wanda a tsakanin shi da dan uwan shi akwai gaba da shi ne mai fasara ce ai adawatu ma'ana kiyayya to kaga kenan inda akwai shahna rike wani abu a zuciya da gaba in ya zamanto akwai wannan a tsakanin mutanen nan biyu to su wannan Allah bai yashe masa a wannan bujiro ayyukan da ake na litinin da alhamis kuma Allah ya gafarta ma kowa amma masu gaba tsakanin su to Allah bai yashe musu wannan kenan ya kamata eh, su yi kokari su gya- su- su gya- su gyara su gyara halayensu يقول yake cewa utruku hadaini ya ce ku bar wa'annan wannan biyun nan ku bar su hatta yasbaliha har sai sun gyara tsakaninsu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd kuma kar shashin ku ya saida akan saidawan shashi ko kuma kar shashin ku yi ciniki akan cinikin shashi bai saidawa ne wani kuma ana ɗaukar shi kawai ma'anar cinikin to duka an hana ko saidawai kar wani ya saida akan saida wani haka nan kuma saya ma to kar wani ya saya akan saye wani misali mai saidawa akan saida wani wani har ya saida ma wani to kai bai kamata ba ka zo ka ce mishi a bari zo in saida maka nawa in rage maka gami da wannan ko kuma in sayan ne bai kamata ba wani har ya saya kai kuma ka ce mishi a fasa da wannan ni in saya in ƙara kuɗin da ya shi wannan ko kuma kai ko da ma ba ida ba cinikin ana cikin yi ma an kusa an karkata an kusa shirya duka wannan haramun ne ta yi ma ba a yi haramun ne kar wani ta yi akan ta yin uwa amma da ya fita daga cikin ne cinikin ne kwata-kwata ya tafi kai ka zo ka shiga wannan kana iya shiga amma suna cikin yi har sun karkata sun kusa shiryawa ko har sun shirya to wannan haramun ne da haka annabi ya hana cewa kar wani ya yi kar wala ya bai ba'atu kuma ala bai ibada kar shashen ku ya saida akan saidawan shashi ko kuma kar shashen ku ya ciniki akan cinikin shashi ko sayan ne ko saidawan to bai kamata ba wasu mutum biyu suna cikin yi ko sun ida wani ya zo ya yi akan wannan ya halatta bai dai in sun bari ne gaba daya sannan kuma manzon Allah su ya ce wa kunu ibadallahi ikhwanan kuma ku zamanto ya ku bayan Allah ikhwanan ku zamanto ɗan uwa ma'ana ku yi abinda zai dinga sa ɗan uwantaka tsakanin ku na kyakkyawan zamantakewa da abin da zai sa son juna da barin abin da zai sa ku kaurace ma juna wa kunu ibadallahi ikhwana to sannan kuma manzon Allah su ya ce al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne ma'ana a cikin addini kamar yadda Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatun lalle ne su mu'minai yan uwa ne to manzo Allah ya sake tuna mana wannan yace al muslimu aqul muslim musulmi dan uwan musulmi ne to sai manzo Allah ya zano wasu abubuwan da bai kamata bai mushi da ya tuna mana cewa musulmi dan uwan musulmi ne da haka kare mishi wannan abubuwan da annabi zai zano mana annabi ce la yazlimu kare zalunce shi la yazlimu kare zalunce shi zalunci kare manzo Allah sun ana hadisin na da yana ce az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah zalunci duhunnai ne ranar tashin kiyama ba ma duhu guda ba wal iyad billah shi kuma hana ma mutum wani haƙƙin shi shine zalunci eh kar ai wani abin da zai zama tona cutarwa game da ran shi ko addinin shi ko mutuncin shi ko dukiyar shi ko a hana shi wani haƙƙin shi duka wannan zalunci ne to annabi ya ce kar musulmi ya zalunci dan uwan shi musulmi balle kuma waɗanda suke shugaban jama'a kamar wani shugabanni ko wani mutum wannan zaluncin su yana da sharri kwarai dan sarki ko bai zalunci ba in yi niyyar zalunci ma kare to albarka duk tana tsayiya kuma sai ta shahi har da talaka shi da kasar shi duka wal iyadu billah sannan manzo Allah sai ce wala yakhzuluhu kuma kar ya tozartar da shi kar ya tozartar da shi eh da ma an yi maganganu an yi sharhi sun ce kama ana nufin kar ya bar taimakon shi ko kuma nasiha shi ne ake nufin da kar ya tuzar da shi ma'ana la ya turuk nasaratahu wala nasihatahu to eh dan haka kar ya tozartar da shi kar ya tozartar da shi sannan kuma wala yakdhibuhu manzo Allah sun yi kuma kar ya mishi ƙarya kar ya mishi ƙarya karya mashi karya don ita karya mummunan abu ce karya mashi karya don in mashi karya ta wannan abin kamar wani wushi ne ko yaudara kuma cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa idza kadaba idza kadaba al-abdu idan bawa yayi ƙarya taba'ada al-malaku anhu milan mala'ika yana nisanta daga shi tsawon mil guda min natni ma ja'a bihi saboda warin abin da ya zo da shi mu ne ba mu ji amma ƙarya kuma aka yi ta saboda warinta to mala'ika yana nisanta ya har tsawon mil guda sannan kuma wa warada ya zo kuma anna arabiyan cewa wani balaraben ƙauye qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ma annabi sira da amsa Allah tabbata a gare shi inni uridu an aslama ni ina son musulunta walakin uhibbu zina wal khamra was sariqa wal kadhib amma ni ina son zina da giya da sata da ƙarya wala astati'u tarka al jami'i kuma ni banna iya barin duka wannan to da ya ga ma manzo Allah ka gashi yana son abun kuma yana son musulunta yace fa amara ni bi tarki hasratin afwan yace fa amurni yace ma annabi sun dan haka ka hore ni bi tarki haslati an bar dabi'a guda ni bani ibarin su duka bani ibarin su duka wannan duka ina son su zina da giya da sata da ƙarya amma ka hore ni in bar ɗaya daga cikin su bi tarki haslati fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi da'il kadiba to ka bar ƙarya Allahu akbar shikenan fasara he zamanto kullama hamma bi zinan ko da yaushe ni yayi zina أو سرقة كو ساتا أو غيرها كو تنتا قال سيتي كيف أصنع كاكازين أيكتا وانا إن سألني النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنبيني فإن صدقته إن هن قسكتا شي نجا مشتي وانا يزرن نكون شنجي حدني حدي زيمني sai abin hukuncin da ya kamata amma mai zina ko mai shanja wa in ka kazzabtuhu in kuma nama annabi ƙarya faƙar huntu a hada hutu ai na ha'inta alƙawalin da na mashi ala tarkil kadhibi akan barin ƙarya Allahu akbar fakana tarkuhu ya zamanto barin shi ƙarya da yi sababan ya zamanto dalili da tarkil fawahish kulliha na bara alfahshat dukkanta sai sa ita ƙarya manzo Allah ya gaskiya a wani hadisi da yake ta iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur na ce shi ku da yin ƙarya dan ƙarya tana kai mutum zuwa saban Allah sauran abubuwa na saban Allah wal fujuru yahdi ila na shi kuma saban Allah yana kai mutum zuwa ga wuta da haka in mutum ya bar ta sababin ta ya bar sabo da yawa kuma in yayi da Allah ke sababin ta sai ya sabo da yawa kaga shi wannan ƙarya annabi ya mishi bari amma dalilin ta kuma sai ya bar giye da zinai da da da sauran abubuwan da ya faɗi na sabo to to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala ya kadibu kar ya mishi ƙarya tunda musulmi dan uwan shi ne musulmi dan uwan musulmi ne to kare zalunce shi kai to zartar da shi kar ya mishi ƙarya sannan kuma annabi yace wala yahqiruhu kuma kar ya wulakantar da shi kar ya wulakantar da shi ne dinga kaskantar da lamarin shi yana kallon shi da kallo irin na wulakanci dan so da yawa zai zamanto shi wanda ake wulakanta ya zamanto yafi wanda ya wulakanta shi ma auren Allah yawwa dan haka ba a so manyan bayan Allah suna kyamar wannan abin kwarai karka da karɓi wulakantar da bayan Allah baka san irin matsayin su ba ko da a zahiri kana ganin shi da wata sifa wadda take kaskantarta masu Allah sassan ya ce da yawa za ka gama abocin son ma biyu ma'ana wanda tufa shi kawai ba na kirki ba ne tufa shi biyu ba na kirki kamar a ce rigar shi da wannan shi ko rigar shi da da gyaftan shi ko kuma mayafin shi da gyaftan shi tsayi ne mai kura mai yakunannen gashi in ya tafi kowace kofa ko da shi ake ana ganin kamar mahaukaci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da zai rantsuwa akan Allah to da sai Allah ya kubutar da shi da zai ce yau wallahi sai an yi ruwa to sai an yi ruwa saboda matsayin shi Allah wannan fa annabi ne yake magana as-sadiq al-masduq kuma ga yayin mutumin a zahiri ga nan kamar mahaukaci kowa ko da shi ma yake da gidan shi amma annabi ce saboda matsayin shi auren Allah da zai ce wallahi yau Allah sai kaza yace sai Allah ya ya kubutar da shi sai yayi abin da ya faɗa sai annabi da ya faɗa wannan magana sai nuna amma yace wa ammaru minhum yace ammaru yana daga cikin su saboda shi ammaru yana daga cikin talakan sahaba annabi dan haka matsayi ba daga zahirin wani abu ne ko tufa ko ke ko wani abu a'a duka ba shi bane in kana so ka zama lafiya kar ka wulakanci kowa kowa bayan Allah ka girmama shi shine annabi yace kar musulmi ya wulakanci musulmi to sannan kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce a taqwa shi tsoron Allah ha muna a nan yake wa yushiru ila sadrihi abu huraira ya sai manzan Allah yake nunawa zuwa kiryan shi yake tsoron Allah a nan yake talata marratin har sau uku annabi ya tsoron Allah a nan yake tsoron Allah a nan yake tsoron Allah a nan yake Allahu akbar to kaga annabi ya sake tana mana kenan abun ba daga zahiri bane kaga mutum mai babban mai babban rawani ko mai dogon tabzi ko mai wannan a'a kowa ka gani ka girma tsoron Allah a cikin zuciya yake so da yawa wanda muke ganin shi mun raina shi to tana ya fi mu matsayi a wurin Allah da haka tsoron Allah a cikin zuciya yake kuma ba tsaga zuciya junan ba muka yi balle mu ga cewa mun wannan ya fi wannan ko wannan ya fi wannan abinda ake ma na ikrami duka kyakkyawan zato ne muke ma junan mu dan ka azamanto kamar dabbobi amma Allah ne kaɗai ya san a cikin mu wane ne shugaba dan haka kowa kar ka yi raka wulakance shi tunda tsoron Allah a cikin zuciya yake shi kuma da shi ne kar yake sanin waye shi wani inna akramakum indallahi atqakum sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da cewa bi hasabi imri'in ya ishi mutum min sharri daga sharri an yahkira akahu muslim shine ya wulakanci dan uwan shi musulmi kaga annabi ya saki kazanta wulakanci kin haka wallahi ai hankali kuma kana ga wannan abin yana faruwa mutane su ta wulakanta juna wani dan an gan shi kaskantacce ko halin shi ko rashin wadata ko wani koye shi ma ake wani bige shi ma ake wani kuma kallo ma kai na wulakanci wannan annabi ya hana baka san kowa ne shi a wurin Allah ba to annabi ya ishi mutun sharri kawai ya wulakanci dan uwan shi musulmi بحسب امرئ من الشر أن يحكي أخاه المسلم فنما ذا الله سبحانه يقول كل المسلم دكا مسلمي على المسلم أكم مسلم حرام دمه وماله وإرضه تو حرام نجنن شي دكما دوكي شي دكما متنتن شي كون مسلمين جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكم مسلمين تو حرام ندمه جنن شي جنن كون مسلمين تو أكن شي حرام نجنن wani musulman ma'ana ya zubda shi haramun ne ya zubda shi ne shi kaga abin da yanzu ake kishe kanshi ana ta kashe musulmi suna ta kashe juna kuma wai da suna addinin Allah to kaga abin da annabi ya faɗi to shinin musulmi akan musulmi haramun ne mutumin duk da yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah to shikenan ya tsira gashi yana sallah yana komai da abin da annabi ya zana annabi ma da ya zana sai ce in suka yi haka nan faqad asamu minni dima'ahum sun kiyaye tunaninsu da gani da haka a kiyaye wannan sharri da ya faru a duniya mutane suna ta jihadi ne ba jihadin komai bane sai kawai sharri ne suke ta yi kuma in ba su bari ba to Allah zai hallaka su mutum ya kashe dan uwanshi musulmi ce yayi jihadi a wannan ba jihadi jihadi ai kafirai ne ake yaka su ma kansu kuma akwai yadda annabi ya tsara wani ba kawai tun da fara zo aka hari to jinin shi kenan haramun ne wa maluhu hakanan kuma kowane musulmi haramun ne akan shi dukiye dan uwan shi musulmi kenan ba zai mashi kwace ba ba zai mashi sata ba ba zai dauke ta ba in ba shi ya bashi ba koyi mai izini wa irduhu hakanan kuma da mutuncin shi ma musulmi akan musulmi haramun ne kowane musulmi to mutuncin wani musulmi akan shi haramun ne ya keta shi ko ya wulakantar da shi haramun ne kenan dole ke mutuncin shi kar ya ci mutuncin shi kar ya wulakance shi dan haka kamar da na faɗi wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake ya kumshi alkhairai masu yawa wanda ya kamata mu yi amfani da su sai su amfani mu an ce an yi riwaya anna mar'atan cewa wata mace qasiratan gajera dakhalat ala annabi sallallahu alaihi wasallam ta shiga a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam falamma kharajat yayin da ta fita qalat aisha sai sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha da Allah tabbata a gare ta sai ta ce ma afsahu kalamiha ta ce kai menene mafi fasahan zancanta wannan matai لولا أنها قصيرة من بند سوى إتدي جيرات فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما أيكي إرادة أمن سأل سبت أبريشة سيما سيدتنا عائشة اقتبتها يا عائشة كن يدئ إذا يا عائشة قالت سيدتنا عائشة تتي ما قلت إلا ما فيها بابا بند نفلي سي أبن ديكي تكنتا فقال سيما سأل الله صلى الله عليه وسلم ذكرت أقبح ما فيها أي كم فد أبن ديكي ما في موني أتكنتا to shine sun maƙala sannan annabi ce man kaffa lisanahu duk mutumin da ya kame halshen shi an a'radil muslimina akan mutunci mutunci na musulmai sai kame halshen shi aqala Allah asratahu yawm alqiyamah to Allah yana zugige tuntuben shi ma'ana yana yafe tuntuben shi yawm alqiyamah ranar tashin kiyama saboda kame bakin shi dai akan mutuncin mutane bai faɗi abinda ya ci mutuncinsu wa man zabba an akhihi manzo Allah sai ce kuma duk wanda ya ije ma dan uwan shi ya hana ma dan uwan shi ije ma dan uwan shi bai yarda ba a cikin mutuncin shi ko wani abu sai ije ma dan uwan shi gane da wani abin da za a taba mutuncin shi ko wani abu to duk wanda ya ije ma dan uwan shi ko ya kare dan uwan shi ko ya hana wani shari game da dan uwan shi yanzu wannan fa haqiqun ala Allah ta'ala wannan tabbas ne akan Allah madaukakin sarki an yu'tiqahu minan nar cewa zai yantar da shi daga shiga wuta dan haka kenan bai kamata ba mu bar harshen mu ya tafi zare wajen taɓa mutuncin mutane mu rike shi mu kame harshen mu dan Allah ya yafe tuntuɓin mu ranar tashin yama haka kuma bai kamata ba mu yarda mu gamu akan a a ci mutuncin mutum ko wani abu a'a ya kamata mu kare shi mu ije mishi wani abin da bai dace ba ko da ma bai nan ne to yanzu wannan tabbas Allah zai yantar da wuyan mu daga shiga wuta yawwa na haka so ake mutum ya zama to da wani zai zo ya wulakanci wani ko ya yi da wani ko ya mishi annabi manci to kai he ka sa mishi birki wannan mutumin ka kiyarda da wannan abu eh ka kira da wani abu kuma ka mishi nasiha ko kuma duk abin da zai na ya nemi ya cuci wancan kai kuma ka nemi ka kare shi haka bayan Allah na kirki suke daga an zo ana so a kawo masa tsegumi akan wani ya yi ta yaban wancan mutumin shi ke ne kai tsoro su ka kasa yadda zakai da haka haka na kuma mutumin da zai zo ya ce maka wane ya ce maka kaza in wancan ya maka sharri ai shi wannan sharrin da ya maka yafi tunda wancan ya maka ba kamar ya maka ba kuma lada ne da ka samu ranar tashin kiyama duk wanda aka yi da shi ranar tashin kiyama za a bashi lada akan wannan har yi mamaki ya ce Allah ba aikata wannan abun ba sai ce ai ranar tashin kiyama akwai suwa ne da wani da suka yi da kai dalilin shi ne aka baka wannan to wanda ya zo ya gaya maka bayan mutane sun yi sun yi da kai ai shi ya fi maka sharri akan wannan shi ya maka sharri amma baka sani ba wannan shi kuma sai ya zo ya gaya ma har malamai suke cewa wai wanda ya zo ya kawo maka tsaye kuma an yi da kai kamar wani ne ya jefo maka kibiya sai ta faɗi shi kuma wani sai ya ɗauko ta zai cika ma cikin ka to wannan hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya amfanar da mu ya maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين